الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزهر وبعد الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى da ya sake dawo da mu wannan halka tamu ta asba'i don ci gaba da karatunmu na usulul fiqhi wadda muke bin littafin matnul waraqat na imamul haramaini aljuwaini rahimahullah wadda yau muna goma ne sha ɗaya ga watan tara alif dubu biyu da goma sha shida inda a zaman da ya gabata in ba manta ba mun tsaya ne a kan alkiyasko أو ترتيب الأدلة نعم ترتيب الأدلة تو يوكما بمشيئة الله تبارك وتعالى وعونه وفضله ومنه زام تاشي أكم شرط المفتي كو من إيه كو من إيه يا يقرأ أه؟ شروط المفتي كو شرطه شروط المفتي سودام تاش أكان شروط المفتي تولي تاجي دي أنا من باي باي سورا كينان نقطة أكو شروط المفتي بيتين شي شروط المستفتي sannan sai muftin kansa shine al-mujtahid ijtihad ma'ana yadda za a gane quality ko qualities ko conditions na shi al-mufti din saboda haka dai za mu iya yi insha Allah mu haɗe nukla biyun nan a zaman yanzu ya zama saura mana ɗaya a wurin hatama sai mu kulle da shi ma'ana za mu tattauna shirutul mufti da kuma shirutul mustafti menene mufti a ƙa'ida na harshen larabci ko kuma mu ce da kai ɗalibin ilimi aƙallan daraja ka sani al-mufti ismu fa'il ne ake ce mai ismu fa'il na afta yufti to ka rike wannan an ce al-mufti shine ismu fa'il na afta yufti sunan abu sunan abun da shi mufti yake yi shine fatwa fatwa ko ko kuwa ka ce futiya ana da yi jan layi ko a bayanan da nake fatwa shine aikin abun da yake yi ne shi mufti aikinsa shine fatwa ko kuma futiya al-futiya alifin lamun sa'un bidonma sai yayin sai alubaki al-futiya ko kace fatwa all the same akwai abinda ake yin fatawa zuwa gare shi shi ake cewa al-mufta lahu sannan akwai abin da fatawa ke faduwa a kansa ake yin fatawa a kansa kenan shine al-mufta alaihi to ala iyalin dai ko nan muka tsaya shi kalman ka san shi ismu fa'il ne na afta yufti ma'ana afta yayi fatawa yufti yana ba da fatawa mufti mai ba da fatawa muftalahu abinda aka yi fatawa zuwa gare shi mufta alaihi abinda fada fatawan ta faɗi a kansa fatwa ainihin abinda muftin yake yi kenan ko kuma futiya ta wala ayi halin a takaice kenan amma in an ce mufti in an tambaye ka waye mufti sai ka ce al-mujtahid shi kenan mujtahid shine mufti wanda ya kai matsayin mufti alabaci daga ƙarshe shi ne za mu kulle da tattaunawa akan menene ijtihadi din wanda shi mujtahidin yake ko mufti to wa min sharɗin mufti za mu shiga kai tsaye karatu yana daga sharaɗi na shi mufti kamar yadda na faɗa shine mujtahidi ko an ya kuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa mazhaban muna tafiya daidai tare to an ya kuna lallai ya zama aliman bil fiqhi ya zama ya san fiqhu aslan wa far'an ya san shi a asali da kuma reshi mana ya san fikhun gundarinsa ya san kuma usulul fikhi shine aslan wa far'an ya san usulul fikhi ya san kuma furu'a khilafan ya san kuma sabani sabani sabanin kuma yasan tun na sahabbai ba na mazabobi kaɗai ba tun na sahabbai ya san sabanin sahabbai sai sahabiwa ne ga yadda ya fahimci aya kaza sahabiwa ne kuma kaza ya fahimce ta kamar yadda na taɓa gaya muku dan umaru Allah ya ƙara masa yadda da shi da babansa wani ya shiga cikin uwar ɗakan ka'aba sai kabbar ta nafila dan umaru sai koro shi ke fida wace ma'ana yi nafila fida ya koro shi da gudu ya fita kenan a rikice sai kawai da dan abbasu Allah ya kara masa yadda da shi da babansa shi ma sai ke yana ganta haka ya aka iya ce ce wallahi gashi gashi dan umaru ne Allah ya kara masa yadda na zo zan yi nafila ya koro ni yace wai bai bai halatta ba yace mu koma ya kisa shi a gaba suka shiga uwar ɗakan ka'aban ya ce kafa ta sallar ka yi nafila ya yi nafila kaga anan sun saba kenan ko sun saba to irin waɗannan saɓani za ka ga sahabiwa ne da sahabiwa ne a matsaloli na fiku na sallah kawai za ka ga sun saba saɓani wajen kaza akwai sahabi da sahabi da na taɓa karanta wani littafi sahabi biyu da suka saba a matsalan sallah kawai su sabani sama da arba'in to ka san sabani irin wannan sabani sannan wa mazhaban kuma ka san mazhaba ba wai kawai kai kam iya mazhabar malikiyar ka kawai ka sani ba a'a ka san da alal akalli manya-manyan mazhabobin nan in Allah ya kai mu lokacin hatama in ban manta ba zan karanta mana mazhabobi waɗanda a duniyar musulmi suka samu mabiya har yanzu ana practicing nasu wanda ba su ƙare ba ba su ba su kare da masu su ba don akwai mazhabobin da a zamanin masu su an practice nasu a duniya akwai mabiya da sauransu amma masu su suna mutuwa suka mutu da kayansu dama na ce muku mazhabobi sun kai ɗari uku da ko to amma akwai goma sha wa'anda su har bayan masu su sun mutu suna nan ana practicing na wa'annan mazhabobi in ban manta ba insha Allah zan kirgo muku su dukan su gaba daya amma dai akalla ka san dai guda hudu nan ka kowanne ka iya sanin inda suka gamu da inda suka rabu mahallul ittifaqi nasu da mahallul khilaf nasu ai maliki shafi a hanafi hanbali sun haɗu akan hukunci matsala kaza sannan a matsala kaza kuma maliki da shi da hambali sun gamu shafi'i ya yi nan hanafi kuma ya yi can an samu fatawa uku kenan ke ko tun da wane da wane sun haɗu wane kuma ya yi nan wane ya yi nan ko kuma kowa da nashi malik yanzu misali inda nake inda nake cewa wani da wani sun haɗu wani kuma yayi nan wani yayi nan misali mafi sauki shine wanda na taɓa muku misali da shi kamar wurin shafan kai wurin shafan kai ya yake da أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه ده أحمد ابن حنبل ماذا بقول سنة أن كما أبن ده سنة سنة أن كما شي أبو حنيفة رضي الله عنه أما تبصى انكشاف ربعي نكاي يعني انت قاعد كاي هكا rabi nan ka sake zuwa tsakiya ta gefen nan ka raba ba ya zama gida hudu ba to inda shafan da ka ya cinye kashi ɗaya cikin hudu to ka sauke farilla abu ahmadu dan ambali shi kuma yace mustahabbi ne shafawa duka ne mustahabbi ne shafawa duka ne to haza abu hanifa shi ma ka shafa duka din ba dole bane ana so ne ba musabbi ne kaga suna an kama sai dai shi ya iyakance akwai tahdid ma'ana ya iyakance wan uba kaga suna an kama tana sun hannu ma'ana dukan su dai ba dole bane shafa duka a inda imamu maliku za mu daru hijira radiyallahu anhu shi kuma ka kama min muqaddamin ra'si ila mu'akhkharihi ka shafa gabaki ɗaya kokon kayi farilla ne farilla ne dawo da shi ne dai sunna amma shafawa ka tafi ka je har ƙeya wannan wajibi kuma kun san dai mun karanta yadda ake a fiku da ku ana inda za ka sa ya tsarka banan ko ka kama haka ka sarkafa yatsun ka ko ka dan ka matse ka tura sai ka je baya sai ka dawo da yatsun ka bayan kunne sai ka sake dawo da shi ba ka mun karanta da to wannan farilla ne kaga shi yayi nan daban da wa'in biyu shi dole ne ba wani wai a'a mustahabbi ne sha ba duka a'a to muhammadu dan idrisa ash-shafi'i shi kuma yake kawai duk abin da shafa zai gaskatu da shi to in ka yi shi kawai shafa ya yi kaso ifarilla abin duk da zai gaskatu a ce an yi shafa mana ko da ya ɗaya ne haka kai haka ai ka shafa ko baka shafa ba to to to ka sauke farilla saboda ubangiji shi yace ubangiji yace famsa hu bi rusukum ku shafa kanku kawai in kai haka baka shafa kai ba haka to yace ko haka kai ba wata ka'ida wai sai an yi kaza min muqaddamin rafi yace Allah zai bai faɗi haka ba Allah yace a shafa kai kawai kuma kowa ka zo haka kansa gaban wannan na zo ne haka tsakani da Allah dukan kayan nai ko naushe kayan nai ko shafa kayan nai da ya tsada kaga ai ya gaskatu zuwa ga shafa shafa ne yace to yayi shi to ka san irin wa'innan akalla mazhabobi hudun nan ya faɗi matsala aka ce ga wanke misali wanke fiska ko wanke kaza to ka san a mazhabobin nan dukkan su gamu akan wanke shi daga kaza zuwa kaza din nan farilla ne ko shafan kunne ne matsayinsa kun sani mun karanta a wurin wanka akwai mazhabobin da su a wurin su wajibi ne kurkuran baki da wane ne wane ne mun karanta da ku to ka san wayannan to dukan su ne mazhabobin suka gamu akan haka a a ba duka ba to waye ne wajibi ne yin wane ne to wane kuma fa me matsayin abu a wurin sa a wane kam ko kai ko kar kai wane fa wane ya ce a mustahabbi ne wane fa wane kam kawai ya yi shi ma kake komai ba misali ka san mazhabobi shi ne ma'anan an yakuna aliman bil fiqh aslan wa far'an khilafan wa mazhaban ya zama masanin fiqh a usul nashi fiqh da kuma furu'ar kanta ne furu'a furu'a shine a malikiya misali ka karanta daga qawaid sai ka je lawali sai ka hada da tsani muktafar kenan kai je kama hada da mudawwara ta suhununu ka san mazabar malikiya ciki da waje shine furu'a to me usul kuma na mazabar ka sani shin imamu maliku da ya ce farillan alwala guda bakwai ne me asalin mazabar ta ta ina kwakwuro cewa su bakwai din ne ba kai ka karanta farillolin alwala guda bakwai na ɗaya daura miya na biyu ke fiska na uku wane ne zuwa ƙarshe shi kenan dalku hauru an gama ko shi kenan nan ka tsaya to ina ina samu hujjar faɗin haka shine usulu ta ina ya zaƙulo hujjoji wannan ka san su duka wa mazhaban da mazhaba bayan khilafa na mazhabobi ma'ana khilafan wa mazhaban mas'alolin fiku da da ka'idodin fiku da furu'a din da ma kuma abin da yake na saɓani mana ai masailin fiqhi wa qawaidihi wa furu'ihi masalolin fiqhu da ka'idodin fiqhu ku rike min ka'idodin fiqhu din nan karatu ne mai zaman kansa ka'idodin fiqhu ku ja masa layi em kun san ka'idodin fiqhu eh ba fiqhu ba ba usulul fiqhi ba ka'idodin fiqhu kun sani to albishirin ku za ku sani Allah da ku ja mishi layi akwai littafi mai suna alkawa'idul fikhiyya ku neme shi ku nemo shi in kun nemo shi ku zo da shi wannan halka ta mu zan karanta musu shi in muku bidi bidi da abu in Allah ya yarda ko da yake kila wasu ma ban sani ba ko sun yi shi ma ina ta cewa nemo shi wai su ba wai sun nemo shi kadai ba sun yi shi makila alqawaid fiqhiyya mai zaman kansa ne shi ba usulul fiqh bane ba kuma fiqh bane to ka je kasuwa kawai kai ki ka ce kana neman littafin alqawaid fiqhiyya wa furu'i da kuma furu'a na fiqh wa bima fiha min al-khilaf da abin da ya shafi fiqhun na sabani ka san shi li yazhaba ila qawli qawli minhu domin mutum ya same shi ya tafi zuwa ga zance ɗaya daga cikin sabanin saboda ya yi tarjihi ma'ana ya san wanne ne fi to wa an ya kuna menene eh alati ko haka ne na ta ne eh ka ne mu gani wato nuskan nawa zai iya sabawa da naku ne wannan ko na ka same shi to ban ga ina muke ba wani ana to wannan ne na ka same shi eh na wani kwanakin bayan shi wanda a kai ni gam auri na wannan ok wanda na na sawwara muku a a cikin almajmu'i kabir min almutun ko na gani yawwa to ga wannan ai shine shine daidai yawwa haka ne wa an yakuna kamilal alati ko alati mai alati ala ya zama mai cikar makamashi fil ijtihadi a cikin mas'ala na fage na ijtihadi ya zama da da cikar ala cikar makamashi ma'ana kayan aiki tools na yin ijtihadi ilimai da ya an haɗa su kafin a zama mujdai ya zama yana da cikan shine wa an yakuna kamilal alati ya zama yana da cikar makamashi kayayyaki da ya sun haɗu ma'ana karatuka ma'ana ilimai ma'ana fannoni da sai an haɗe su ake zama mai mujtahid arifan ya zama masani ne عارفا به نعم بما ابراهيم كان كده بقى نذير عارفا بما علي نعم الحمد لله اللي أنفارا أنفارا فهمتا ملم سيبوي kai kai ba na kulawa da naka naka yana da wasali wa an yakuna lallai kuma ya zama arifan masani bima yuhtaju ilaihi ya san abinda ake bukatuwa zuwa gare shi fil timbabil ahkami abinda ake bukatuwa zuwa gare shi cikin istinbati na hukunce-hukunce na istinbati al-istinbat mai yin sunan sabi ya mustanbit sunansa istanbaba yastanbitu ko istinbaba yayi istinbati yastanbitu yana istinbati al istinbatu sunan abu mustanbit mai yin abu kowace kalma ya kamata kai mata haka a arabiya ismu fa'il nata sannan ka juya ta majinta da muzari'inta wataƙila ma hadda amrinta a ce istanbit kai istinbat can cikin nisa'i an kawo irin wannan ko kar da mutum ya yi garaje ya ce zai aiki da nashi dan tunani a'a Allah ya ce walau radduhu ila rasuli wa ila uli lamri minhum la'alimahu alladhina menene yastanbidunahu minhum kaji a qur'ani ma kalman ta fito la'alimahu alladhina la'alimahu alladhi eh wala menene la'alimahu alladhina yastanbidunahu minhum kaga daga kalman al-istinbat ya tamdid to a takaice ma'anar istinbat shine al-istinbat shine deduction deduction deduction a rike a deduction d e d u C T I O N deduction sai ce deduce ko deduction kamar ya ke mana ilimi ne ilimai ne wanda ka tara su za ka iya zaƙulo hujja ƙarƙashin ƙur'ani da sunna ka zauna kai deep speculation ka haɗa ƙur'ani da hadisi kai tsa ka zaƙulo hujja a ƙarƙashin fahimtar ƙur'ani ɗin da sunna kamar yadda mu ci dai suke zaƙulowa deduction ka deducting hujja ƙarƙashin kitab wa sunna fitistin ba ta haka a wurin zaƙulo hukunce-hukunce ƙarƙashin Qur'ani da sunna kamar menene ala na istinbati yace minan nahwi ko na daga kasan nahau wal lugha da kuma ilimin lugha alhamdulillah duka wa'annan muna kokari ko ana dan burgagawa kun fara to aya kuri ba ina son babi biyu zamu yi inda lokaci da lokacin hakama sai mu dan yi bayani duk da ba wani bayani da yake za a muku tunda muna karanta su ma amma dai bara a rasa abin da za a faɗa muku ba a kai na hau lugha sai me aka ce wa ma'rifatir rijali da sanin rijalu mazaje sanin mazaje to duka dai ku yi hakuri in mun zo hatma tun da zama ɗaya ya rage mana ko ila kar kuma in zo in manta ne ba yi muku ina gudun kuma haka amma dai insha Allah ina ga zan yi iya kokari in hararo bayan a dan haska shi ina lura da tayi din ne kar ya zama mun wuce tayi kuma babi musamman su kutun yake gaban mu wannan din ma kuma mu gama shi ba ai hakuri za mu zo mu fara da shi sanin mazaje in ba ku san me ilmin rijali ba to ku biyo ni a zama na hatama ne menene sanin mazaje mazaje aha ha na wa tafsirin ayatul waridati fil ahkami ko ko dai ko ba ga wani yake ko babu alwaridati a in babu sai in gani ai don na wani sukar haka ta ce akwai wa tafsirin ayati alwaridati fil ahkami wal akhbar alwaridati fiha haka ne mana yawa wa tafsirin ayati alwaridati fil ahkam sannan ya san tafsiri na ayoyi waɗanda suka zo a kan matsalan hukunce-hukunce duk ayoyi da suka zo a kan ahkamu to ya san tafsirin su ciki da waje yadda an mara tambaya aka rama kalla me hukuncin kaza to in akwai ayan da ta taba magana a kai to ya san tafsirin ayan yadda zai filla fillawa wadda duk zai taso ya tambaya dama shi mufti mujtahid shine mai yin fatawa to duk wata aya ta hukunci ya tabbata yana da prelicusi na abubuwan da ta kwance ne yadda in an mara fatawa mai hukuncin kaza yadda malamai suke malami zai kwanta haka ya shiru karkashin aya ɗaya ko hadisi ɗaya ya fidda hukunci kaman kaza misali a karkashinsa yanzu ibn hajar al-asqalani radiyallahu anhu in ka duba ko mujallafi na goma ne a fatul barinsa wallahi akwai hadisin da sadara ɗaya ne kawai hadisin ma'aiki alaihi salatu wassalam sadara ɗaya ne kawai an san sadara ai ko sadara ɗaya wallahi a ƙarƙashin sa sanda ya fidda hukunci sama da sittin ta inda kai an baka shi kawai zaka kalli abin da ya faɗa ne kawai sai ka ta wannan yana koyar da kaza ne shi kenan ka zama shi sakara ɗaya fa sakara ɗaya amma san da yake hukunci sittin da wani abu ka san kai kanka ka daga nan zaka gane mutane haka kawai ba ba ɗaya ba ne lalle annabi muhammadu mutum ya dubi sakara ɗaya kawai layi ɗaya na hadisi wanda kai bai wuce kawai a fassara ma shi shike nan ka tsaya ba magana ta kare iya abin da ya faɗan kawai shi za ka wuce shi kuma hukunci sama da sittin ya fitar da gargashin sadara ɗaya to shi ne abin da ake magana ana ya san tafsirul ayat alwari da fil ahkam ya san tafsiri na ayoyin da suka zo cikin matsalan hukunce-hukunce wal akhbaril waridati fiha da kuma hadisai shine akhbar ana al khabar ana itlaqin sa akan hadisi daga al akhbar da hadisai kenan ba labarbaru ba da hadisan da su al waridati wanda suka zo fiha a cikin matsalan ahkamu da kima hukunce-hukunce to su ma lallai ne ya san da irin waɗannan sannan ya kai sai me yawo wato mu je kawai mu je ma zo za mu rashin nashi wa min sharɗin mustafi to kai ma fa mai yin tambaya kana da sharuɗa to shi ne za mu karanta kai da za ka je wurin mufti kai tambaya kana da sharaɗi malamai sun yi talifofi akan wannan akwai wanda ya talifi guda akan sharaɗin mai ba da fatawa da mai yin fatawa karka dauka kai kan kawai duk yadda ka tashi kawai in ka tashi kawai za ka je kai fatawa kai ma sai ka cika sharadi kafin a baka amsa in baka cika ba kana yawan tambaya mutum kawai sai sai dungoma kawai a kana kallon tambaya nake dai sai kalli kai bai manta da kai wani kuma yana yi sai ce hukuncin sa kaza ne da mutum in igili mutum ya zo yi yana yin tambayarsa yana gama sai ka kalli gefe kawai kamar tarihi in ya matsa ka ce kunne na baya ki eh ko da yake in mutum ya kai matsayin mujtahidi musamman irin su Maulana Shehu Dari radiyallahu anhu tambaya duk yadda aka mulmulo ta ko ta iskancin ne in an yi ta sai ya amsa alkuran shi ba duk ya takar shi yasa ko ina ya shiga zai ce inda mai tambaya ne ko baya warewa wai sai fanni kaza komi kawai ka tambaya komi ka tambaya kawai in wani ya tsaya kwado tambaya sai ka rasa ta ina ma shi zai ka amma Allah sai ka ya ya warware shi ai ta dariya jiya nan muna sauraron wani cikin ƙananan malamanmu na ƙasar nan man salihu nuhu sallau babansa shine mataimakin sho dayo a lokacin da shi yake shugaban masu wa'azi na hijab kafin ya shi ma ya kawo irin wannan magana ba na mantawa har ma na tuna da matsalar da zamu karanta yau kenan yace akwai irin su shehi su suka hau matsayin kowane irin tambaya duk iskancin ka in ka jefo tambaya za su amsa kuma yadda ka san wahayi ake musu dama ko wani abu ilmul mawhiba da Allah ke bawa bayinsa mana man amila bima alima awrasahu Allah la ilma ma lam ya'lam duk wanda ya aiki da abin da duk ya karanta to Allah zai gadar masa da wani ilimi sunansa ilmul mawhiba ba tare da su malam ba ake bada wannan ilimi shi yasa wallahi shi wata rana in yi am mai fatawa in ya bada amsa sai ka rasa ta ina ya kamo ta kuma wallahi ko za ka mutu duk duniya inda ka juya fatawan nan haka take kawai shi ne jiya yana ba da misali ya wani ne yanzu ya samu cewa ai wai don Allah ina zan ku gane wai a ina ku ya aka yi kuka gane shi wasu jami wali ne ka gaya ne a ko kai kuka gane shi wasu jari wali ne shi wai ce mun ji ne wai wai kasan shi ya ce mun ji ne wai a shi ma abun wai wai ne wai wai kuma kuka aike shi ya ce yi wai wai ne ya ce mai sunanka ya ɗauka za a bashi ya ce mai sunanka ya ce suna nawa ne mai sunan baban ka ya ce sunan tawa ne mai sunan mamar ka ya ce sunan tawa ne ya ce yaya maganar ɗaurin auren su ka gani ka tabbatar kana nan aka yi ko wai wai ka ji irin yadda muka ji shoki jami wai wai wai kawai ai sai wuri ya rude kawai eh in ya bada amsa in yace yana nan aka daura aure uwarsa da ubansa shi yasa ya tabbatar ba shakka ba wani cikin ba ciki da gaske ne saboda yana nan aka yi to shege ne shi wanda yake nan aka daura aure uwarsa da ubansa kan ba sun haife shi kafin a daura auren ba kenan uban yayi wa uwar wayo kafin a daura ya daura mata aure shi yasa ya iya halartar auren ubansa da uwarsa kenan in yake yana nan ya tabbatar ya gani kyurkyur yana nan da idonsa to shi shege ne in kuma yace baya nan labari ne ya bi a wurin masu gaskiya wanda ya tabbatar masa cewa da gaske ne mamansa da babansa aure suka yi to mun ba haka kyau jari shi kenan kaga irin wannan ya zo da tsageranci ne sai aka yi aka karo shi aka taro shi akwai kayan aiki da hikima kuma wanda duk inda aka shiga a duniya wallahi bayan da ka iya da wannan fatawa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fi al-hayati dunya wa fil akhirah la tabdila wato a takaice dai akwai ayan akwai hadisin amma wani lokacin an ga kai ajiyar ne sai fito maka ta inda irin yanda ka zo din sai a taro ka babu wani ma sai an wahala ka an jawo nasu to akwai wani kuma shi in yazo zai ki dacewa da naushi ba nafsi ba akwai irin su wanda yazo zai ma tambaya in Allah ya taimake ka ba iri na ne kai ba kana da karfin tuwo wani yazo ya ma tambaya ya nemi zai taba janabin manzon Allah kan ka bashi nafsi ba shi naushi tukunna Allah ba magana wata ba mutum yazo zai taba janabin annabi da ce ka ta malam ina mamakin mutane don Allah kai ne fahimta mutane sai su zo su ga nafsi ya tabbatar da iyayen annabi sai furta misali sai kan dauke shi da mari tukunna ko naushi a bakin da ya faɗi wannan magana tukunna sannan sai ka biyo da nafsi akwai nasoshi ai da za su tare wancan maganganun da yake faɗi ko akwai wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula akwai wani hadisin da za ka kawo da zai tura wannan aya duk mutanen duniya ma ba za mu taɓa musu azaba ba sai mun aiko musu da annabi ya musu wa'azi ya kira su zuwa ga addini sun ce sun ki tukunna in ji Allah to gani annabin da Allah ya turo Aminatu alayhi salam da Abdullahi alayhi salam suka ce ba za su bi shi ba wanne ne ko za ka ta Qur'ani da yake wa ma kunna mu'azzibina ala ya falam tabarin azaba ba mu zama za mu yi azaba wa kowa ba hatta na ba aka rasula sai mun aiko mai manzo ya ki bin zakuna ya za waye aka ce ko tsakani da Allah in ka ce dan sun ne aka aiko musu suka ibin sa a ina ne nasin da yake masu isu bi a ina yake wani nasi ya ce maka sun isu bi shi su bi annabi musu ba eh ba- dan sun ba kana da shi na tabbata sai dai wallahi ruwan kansa ya kare amma bai da nasi amma mu sai mu kawo ma nasin da sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tada su ya musulunta ya ba su shahada suka kirin addinin sa bayan dadin ma suna addinin annabi ibrahim ne hanifa addinin da ya kaucewa dukkan ƙarya shine hanifi hanifin addini kansa suke wallahi gashi yan imam suyuti ya tabbatar fa ahya ummahu wa kaza abahu li imanin bihi ya tada babarsa haka nan babansa ya tada su suka tashi suka yi rai ya lakana musu addininsa sallallahu alaihi wasallam hadisi ne da cewa to ai hadisin bai inganta ba ko yi waye waye a ciki da'ifi ne to kai kawo naka sahihi kai kawo ma ko na ƙarya ma wanda yace wanda yace sun bi sun saba abin nan nasu dan su ni na ji na kawo hadisi ka ce akwai wani a ciki hadisin yana da rauni to na ji kuma na yarda an gane irin bayani akwai abin da malaman jadal suke kira taslimin jadali ka sallama ka miƙa wuya eh to na ji eh a ji a hakan to in ma hakan ne to kawo kaza misali taslimin jadali ake kiransa ka miƙa wuya amma ba wai don ka yarda ba don ka ba shi dama sai ya zo ya kawo kai sai ka zarge dan banza to shi ya kawo ko hadisin Allah inda aka ce iyayen annabi sun sa- sun saba wa ɗansu kai ka kawo mun- munji ka kawo hadisi amma dai ba ba na ƙarya bane kankani a ce da ihi ko to littafi addini addinin gaba ɗaya akan me muke da da ifan hadisai nawa muke addini da su dukkan sallar da muke yin nan fikun da muke yin nan duk hadisan da sahihai ne aka ce ma muke abubuwan da muke na ibada waye gaya ma tambaya nake na ce hadisai sahihai ne zalla abubuwan duk da muke na ibada ba ma bar ma wai mu'amala ibada tun kansa hadisai da ifai fal a cike da ahkam abubuwan da muke kafi ibn hajar ne al-asqalani al-hafiz kafi shi wanda ya rubuta bulugul marami akan me akan akan akan fik ahkamu ibada yadda za a yi ibada kuma wallahi bulugul marami yana cikin fal da hadisai da ifai da ba aiki da hadisai da ifai ibnu hajar kafi shi hankali ne wanda in malamin hadisi sun ce alhaji suka shiru shi shi kadai ne a duk duniya duk wani alhafizu sai an hada da sunansa hafizul hafiz izzuddin ibn abdussalam alhafiz suyuti alhafiz annawawi alhafiz as-sakhawi alhafiz ibn hajar al-haytami alhafiz wane ne alhafiz wane ne amma in ka janta alha wa qala alhafiz aka shiru to ibn hajar shi kadai ne a duk duniya amma bulugul maramin ta fal take cike ba da hadisai na da'ifai yanzu da ba a aiki da hadisi da yake zai kawo zai ruwaito su ya kawo su a littafin da yake so kuma ya ka dauka rubuta shi a zai a ajiye shi a yi a kanta a yi ado da shi a a yi aiki da shi ne ya rubuta shi ko ko ko ya rubuta ne kawai don a zo a saya a ajiye kawai ni ma yana da bulugul marami a aiki da shi ne kuma duk cike ke da hadisai da ibai wallahi fari don haka akwai inda naushi yake zama hujja shi ma addini mutum ya nemi zai wa janabin annabi rasa kunya tare da nassin nakan ajiye shi gefe tukunna ba shi naushi in kana da karfi na tuwo sannan sai ka biya masa da nassi ka ce ba wai haka kawai na ma naushin nan ba a akwai nafi ma to kare shi kuma da nafi in ya ta ya don me a a rasar kunya kai wa annabi da ban kashe ka ba ma annabi ana magana annabi ai ba a sassauci ai duka sai ka kiɗi mashi sai ka bashi nafsi kuma cikin kwanciyar hankali shi kuma a ruwan sanyi bayan ka kuma shi eh so wa min sharɗin mustafti yana daga sharaɗin shi mai neman fatawa an ya kuna min ahli taqlidi ya zama daga ma'abota taqlidi ma'ana masu ya zama a cikin masu mukallidai wadda ba mujtahidi ba kenan kishiyan mukallidi shine mujtahidi in kai mujtahidi ne ba za ka yi fatawa ba kai ma mai bada fatawa ne ba ka je wurin wani mujtahidi dan wanka ka ce wai Allah ne fatawan ka zawa ya halatta ayi haka amma a koyi wuraren da in lokaci ya kure maka kana so ga wani hukunci ya taso kana so kai to amma time zai iya kure ma kuma shari'a ba ta so a wuce lokaci kaza ba ai ba to sai ka koma maza maza me mujtahidi ne ya faɗa a kai sai ka yi aiki da shi yanzu yanzu tunda na maza maza ne ake yi kafin nan bayan ka yi aikin daga baya kuma zauna ka yi ijtihadin ka tukunna sai ka duba in ka ga ya yi daidai da irin yadda shi hukuncin da ya fitar din shi ka ka tafi a kai in bai daidai ba sai ka dawo a kan wancan ra'ayi an gane an ya kuna min alil menene a taɓidi shara'i ne na mustafti ma'ana mai neman fatawa ya zama muƙallafi ko muƙallidi kar ya zama mujtahidi mujtahidi shi shi ma mai bada fatawa ne bai kamata bai halatta ya je wurin wani neman fatawa ba shi kan zama tunda yana da kayan aiki na yin fatawa din amma wanda bai da shi irin ka iri na to kai komai za ka yi ka je kai fatawa kar ka yadda kai daka ko ka ga a ai ina ga ai ina ga kana ga kai waye ka gane ina idon ganin ina idon ganin babu don haka kawai ka je ka ga ganin wani mujtahidi kar ka ce wai kai kana ga kana gani an ya kuna min ari taqlidi ya zama muqallidi fa yuqallidu al-mufti sai ya ratayu da mai bada fatawa duk abin da fatawar da ya bayar sai ya aiki da ita mu eh to an ya kula min ahli taklidi ya zama fa yutaqalladu fa yataqalladu al-muti ya rata ya taqalladu yutaqalladu fi'ili ne mabni lil majhuli amma ya san waye ne yanzu ka gane bayani ba ruwanka da me suka sa wasali ne ya sa in kana da nawo ba ruwanka da tsare ba ya takallatu almufti ka gane ma in ka ji yuta to mabni ne lil majhuli ko kun manta karatun da muka yi a yi zammawa farko second last kuma fa ai fata in ne in muzari ne in mazu ne ba a yi gommawa farko a yi kisrawa sukan tubila duri ba ko an gane yawa shi ne bayani to wannan ba majhuli ba ne domin shakil al-mustafti ne ai mun san shi da haka fa ya taƙalladu ne tunda an san shi Allah ya sa dai an gane ba wai haka yake ba kai ma kana da abun yin aikin gane haka sai dai kawai ba ka fara kokarin hakan ba shi yasa don kaga an yi wasali ba ruwanka da wasali ma injin ne kawai ya faba to sai ya ne ya rataya ko jongito ya yi rataya da da mustaiki al-mufti fil mene fil futiya al afatawar duk da ya bayar sai ya rataye da shi ya bi shi kawai yanzu kaman kai kaman ni kaman shi kaman su kamar mu sai mu bi fatawar imam malik kawai ga yadda yake za a yi kaza ga yadda yake sai ka bi kawai hankali ka kwance an gane bayani duk mujtahidin da ka yadda da tsoron Allahnsa da cewa ya cika sharadin da komai da komai malamai sun yarda mujtahidi ne shikenan ka bi kawai hankalin ka kwance an gane bayanin kuwa amma da a ce misali fa illam yakuni shakhsu min ahli taqlidi in mutum ya zama baya cikin ahli taqlidi mukallidai kenan ko bi ayin kana min ahli ijtihadi misali ya zama mujtahidi yana cikin mujtahidai to fa laysa lahu an yastafti ba zai bai halatta ya tambaya ba yayi fatawa ba in dai kai mujtahidi ne mai zaman kanka bai bai halatta kai tambaya ba kama kala kamar dai yadda shi mai littafi yace walaysa lil alimi an yuqallida ko ko walaysa lil alimi alimi anan fa ba malan irin malan na anguwa ko malan na gari ko malan na kasa a'a mujtahid ake nufi walaysa lil alimi alim alim ai al mujtahid mujtahidi bai halatta yayi fatawa ba yayi taqlidi kai kai ma mujtahidi ne bai zama kana ka ce zaka taqlidi da wani ko mujtahidi da wanka kawai ka rere hukunci ko a karkashin gurare da hadisi kawai kana da kayan aiki kai ma sai ka tafi kawai abu shi ya sa shehu ibrahim kaula radiyallahu anhu wani lokaci kake ganin ya yi hannun riga da mazhaba saboda ya cika duk abin da ake nema radiyallahu ta'ala an cewa har ya bar duniya in an kabbara sallah in yayi kabbara harama Allahu akbar za ka ji shiru ko sallan bayyanawa ne an ji macaran sannan sai ka ji ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim a malikiya makruhi ne du'a istifsahi din nan da ake na bude sallah سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك يا نعم in kafarat majlis ne kuma ana kara da nastaghfiruka wa natubu ilayk in kuna da yawa in kai kadai ne kuma subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka jalla sana'uk wa la ilaha ghayruk astaghfiruka wa atubu ilayk to in abu da sallah ne baraka ce astaghfiruka wa atubu ilayk sai ka tsaya wa ta'ala jadduka jalla sana'uk wa la ilaha ghayruk shikenan to shehu ibrahim yana yi da aka tambaye shi ya aka ga yake du'a istiftahi bayan a mazhaba gashi gashi ta ai hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi ya yi iya binciken sa kuma ya tabbatar gaskiya shi anan dai kam yana tare da imamu shafi'i saboda ya inganta babu wata magana kawai yace shi anan shi kam ya inganta annabi duk sallah sai ya yi kaga har shehu ya bar duniya yana yin du'a istiftahi a sallarsa akwai abubuwa da yawa wanda suka yi haka suka saba yake ajiye wa malikawa mazhabarsu radiyallahu ta'ala um wallahi maulana shehu dairu ma na taba gani ya ajiye malikiya a gaba ya yi abin nan da bato ya kai duk inda ake nema shi ma a yanzu duk inda ake ne abin duk da ake faɗin ya ya faɗi yana da shi radiyallahu ta'ala anhu wale da alimi ai shi ma abokin ijtihadi malami wanda kai ijtihadi ba malami irin na anguwan ku ba ko na garin ku wanda kai ijtihadi ake magana bai halatta ayyukan lida ya yi taklidi ba menene litamakkunhi ko min al-ijtihad wannan ba ba ya faɗa a littafin bane da na ku bane saboda tamakkulin sa da ya samu na ijtihadi dama da ya samu mana shi da tamakkuli na damar da ya samu ta kaiwa mataki na ijtihadi wa taqlidu to me taqlidi ne tunda tun abu muna ta ce mukallidi bai takallidi ba zai yi bai mene to me mukallidi to zai ma bayani wa taqlidu shi taqlidi shine ne ne eh ku duba bakin mana na na ibrahim me me taqlidi me fara kar ka dube ni Allah kai kai littafin ka mai wasali ne wallahi wasali ma kaga muna kama shi to an an an dace a can nan kuma walar rubba an fadi huwa qabulu qawli qa'il bila hujjatin qabulu qawli qa'il bila hujjatin shine ka karbi ra'ayi kaulu din kaulu din nan shine ra'ayi ra'ayi ba wai magana kawai ba ka karbi ra'ayin mujtahidi mai mai kaulu ka'ili ka karbi ra'ayin mai magana wanda ya kai yayi magana kenan a mazhaba ko a a ijtihadi bila hujjatin ba tare da kai kana da hujja ba hujjar ta kawai shine ka dogara da ita kai a kankin kanka ba kai ne ka gano hujjar da yasa ake yi ba kai ba san ba ina ya samu hujja ba kai dai kawai ka yarda ya kai matsayin ya ya gano karkashin qur'ani da hadisi kawai sai ka bi ka makale mai kamar imam malik sai ka makale mai kace ni dan malikiya ne kai duk abin da imam malik ya ce ga abin da ya gano karkashin qur'ani da hadisi kace alal ra'si wal ayn na sallama na yarda an ce ba ina hujja babu aurinka amma shi aurinsa ka san akwai to wannan shine taklidi kai ne mukallidi fala hada to akan wannan ne qawlu qawlin nabi an qabulu qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma zakarahu min al-akam yusamma taqlidan wannan fa na kara wani abu ne wanda baya cikin naku ko yawa fa ala hada a bisa wannan ne قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم أكيد كربان فإن من ذن الله صلى الله عليه وسلم أتكين أبو اللي يبعد الأباري نو كنشو كنشي يسمى أكيد كيران سا تقليدا وإن سسنا كيران سا تقليدي إن كتب يابو نان نبي يبعد وني بياني to in ka karɓa sai a ce ka yi taƙalidi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wa minhum man qala taqlidu akwai a cikinsu su malamai wadda suka ce a taƙlidu kabulu ƙaunin ƙa'ili shine karɓan ra'ayin wadda ya isa ya ce a babin ijtihadi kenan kun gane fasara kamar yadda ake kabulu ƙaunin ƙa'ili ka karɓi ra'ayin wadda ya kai ya ce a fagen ijtihadi wanda la tadri min aina qalahu kai ko baka san daga ina ya ciro shi ba daga ina ya samo shi ya faɗe shi ba an gane bayani ai ya ta'lamu ba aka zahu kenan fi zalika kai baka san mariƙasta ba me ya dogara da shi ya faɗi wannan hujjar ta sama kai dai kawai ka karɓa kawai kamar yadda imam malik zai zaƙulo hukunci mu musallama mu malikawa to irin wannan ne kawai kai aha فإن قلنا كو منين إيه فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس idan muka muka yarda cewa annabi yana faɗi ƙarƙashin kiyasi shi ma yana yin kiyasi mana ma'aiki yana yin kiyasi ma'ana yana ijtihadi in muka tafi akan haka to kenan fa yajuzu an yusamma qabulu qawlihi taqlidan to ya halatta kenan a a kira karban zancen da annabi ya faɗa a ƙarƙashin hukunci taqlidi a kira shi da taqlidi domin iya ɗaukarsa da zai yi na kasantuwarsa ijtihadi kenan in kuma muka ce baya ijtihadi ba ya kare ne kam shi ne ƙarshen naku kaulu taklidan shi ne ya tsaya to an yi sabani wayansu kuma sun ce ba a kiran abin da annabi ya faɗa ya yanke ya faɗi wani abu na hukunci ba a ce mai taglidi ba a ce mai istihaji ba kiyasi ba ne an yi sabani sabanin shi ne waɗanda suka ce ana iya cewa annabi abin da ya hukunta wani lokaci ana iya kiransa da kiyasi ko ijtihadi wani suka ce ai gashi nan a qur'ani muka fahimci haka to a ina ne a qur'ani gashi nan suka ce a yakin tabuka munafukai suka zo suka nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka nemi izinin sa cewa ba za su samu zuwa yaƙi ba saboda kaza saboda kaza annabi ya ce ku je na muku izini sai gashi muka ji Allah yana cewa afallahu anka me lima azinta lahu kai ka ji tsakanin Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai ne sai a ce kai don me kai ko da ke jaka an yafe ba sai dan bai ka don me kai wannan abu in kai ne da ni da shi da su duk duniya a ka'ida sai an tambaye ka me yasa kai abun nan to Allah in ka ce Allah ya guri sai ce to je ka ba komai ba haka bane ka'idan mu kan a yadda muka sani tsakanin Allah da kowa aka yi amma banda manzon Allah annabi sanda ka ce afallahu anka Allah ya Allah ya gafarta ma ya rasulullahi ni ba azinta lahu me yasa ne ka kan izini kai kaji afallahu anka lima azinta babu magana lima azinta lahum afallahu anka a da afallahu anka fa alagata kamar a ce alagata me yasa ne aka wuce kaza to suka ce da a ce annabi baya aiki da ijtihadi kansa to da ba a yi haka an gane bayani su a ganin su da a ce annabi baya aiki da nashi bangaren sa wani lokaci ba sai ya tsaya ya tuntuɓi wahayi ba ma'ana zai dubi kawai abin da zai kawai yayi ma'ana na kansa ba sai ya tsaya ya tuntuɓi wahayi ba saboda inda sharaɗi ne komi sai ya tuntuɓi wahayi to da yayi wannan me yasa wahayi ya zo kuma don me kai kaza bayan an ce mai afallahu anka kun gane hujjar nasu wai suka ce inna inna ga aya tana aiki wa ma yantiqu anil hawa duk abin da kaji annabi ya furta ko menene bai taba furuci da ra'in kansa ba on his own on his desire bai taba ban ji qur'ani ya kore ma din nan na korewa ne wa ma yantiqu anil hawa bai taba ba zai yiwu ba yayi magana bisa son in kankin kansa in huwa duk zancen da yayi ba komai bane illa wa'ayi sai wa'ayi ne yuha ake masa wa'ayinsa duk abin da kai wahayi akan sai dai ya zama kawai an mar wa'ayi lalle ya aiki da shi daga ba aka kawo wani wahayi daban kuma ya soke wannan akwai nasu da masu shi kenan sai ka fita amma annabi kuma istihadi ko har a kira mai jin wai ta'ani mukallidi kuma an san fassararsa mai jin mutumin da bai san hujjarsa annabi ne baka san hujjarsa annabi hujja kawai shine Allah ya aiko shi babban hujja kenan daga duk abin da ya fada daga Allah ne kuma gashi nan nassin Qur'ani ya fada qul inna ma unzirukum bil wahyi duk gargadin da kuka ina muku kar ku yi kaza ku yi kaza kar ku yi kaza ku fari kaza kar kaza ya same ku duka annabi yace wahayi ne daga Allah kai kuma muqallidi kullum mai bin wanda baka san hujjarsa bane ai annabi kuma ba za a ce sai dai mujtahidi da mukallidi don wansa amma fa akwai muttabi kuma wanda ke manzila bainal manzilatayn shi ba mukallidi an tsaba ba kuma mujtahidi ba ya yi karatu ya zurfafa amma bai kai mujtahidi ba to muttabi sunansa wanda zai iya yana da idon da zai ga hujjan wancan malamin mujtahidi mai mazhaba kaza zai iya leko hujjan wancan ya dubo na wancan ba ya dubo na wancan sai ya hada su hujjojin su sai ya tarjihi yace ai na wane yafi saboda hujjojin wane da na gani ya kawo a ka'idan usul sun fi na wane da haka ni na fi goyon bayan wane a nan ko ba masa ba kamar to wanda ya kai wannan matsayin shi kuma ya wuce mukaddisi shi kuma zai ɗauko fatawan wane da fatawan wane da fatawan wane wancan da wane sai ya haɗa sai ya zaɓi wanda tafi masa shi ya samu ya haka shi kuma da haka kar ka zo baka san bihin ba ka ga mutum ya yi karatu ya samu aloli shi dai bai kai kadaminsa ya kai istihadi ba amma ya kai mustafi saboda yana da idon ganin hujjojin mustahidai ya haɗa ya tarjihi ya ga kai hujjan wani ya fi sai ya tafi kai ka je kai kana dan nursery school ta ce wai kai ma ka gawa ne yana yi kai ma za ka yi to za ka kwanci ji mala'iki ya tambaye ka ka gagara kare kanka ka ci bugu a cikin tun kabari ka tsaya a matsayin ka kawai mukalliji eh imam malik radiyallahu anhu ya ce a yi kaza ka yi amma ya aka yi ya aka yi allahu alamu ni dai na yadda imam malik ya isa ya ce a yi kuma na tabbata ba zai abu ba hujja ba shi ke nan ka zauna lafiya in ka ki kuma ka ce kai ma ai ha ka ji malam wani ji ba ido ba ni mi wata to malam wani ka tambaye shi shi kaka kawai shi ma ya ga wani malam wani yayi inda aka ce addini ai kaga da mun shiga uku to za mu dakata anan akwai wannan karatun da muka yi inda bayani za a yi yadda ya kamata kowane ɗaya ya kai ya zaman da muka yi a kansu duka in dai bayani ne kam na tsatsalla kayi da su bayanai kam kawai abin da ba a rasa bane a kan amma na ce muku ai bayanai za su biyo baya littattafan da dama za mu sharhohin wannan ma ma'ana wanda aka yi nazmi wa wannan ba ɗaya bane insha Allah in mun zo ba faɗaɗa bayani an fahimci bayani me fatawa ne tara wata rana a tambayar fatawa me fatawa eh shi ne opinion ko advisory ko kuma legal opinion shine fatawa سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وإجزائه العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين